أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يدمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرة لك اجعلني بها في دائرة عنايتي ونفعت أنس ترفعني بها إلى أسماء حفظك ورعايتي وارفت نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وصلم الظالمين ونفس الساكرين وفتنة العسل القادرين وتبيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu yau talata tara ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da garin makka zuwa madina 1445 wanda ya zo daidai da 19 ga watan uku miladiya 2024 a wannan zawiya a wannan gari namu na tafancan Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai kamar cajin nan baya yi malam na kwamfuta aran ma ya ja mana aya ta aran ma ya ja mana aya ta saba'in da hudu ya ɗauka aya ta saba'in da hudu a wannan sura ta suratul rahman inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lam yadmis gunna insun qablahum wala jan fabi ayi ala irabbiku ma tukadziban wannan ayan yar uwar ayar da muka karanta ne jiya wanda Allah subhanahu wataala yake cewa hurun maqsuratun fil qiyam su wayannan mataye na gidan aljanna abin katangewa ne ko abin takaitawa ne a cikin gidajen mazajen su ma'ana ba sa fita su je wani wuri ko wani ya gansu ko wani abin nan wanda har shine ya kai mu karatu jiya muka ja hankali mata su rika fita anyhow yadda suka ga dama ba muka ce yana da kyau a gyara akan wannan a aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce lam yadmithunna insun qablahum wala jan lam yadmithunna insun qablahum wala jan Allah subhanahu wataala ya ce wani mutum ko wani aljani bai taba kusantan matan da suke cikin gidan aljanna ba hurin ina nan da suke ji ana magana to mutum ko aljani bai taba kusantan su ba saboda haka su tsarkakakku ne babu wani abu wanda ya taba kusantansu fa bi ayi ala rabbikuma tukadziban wani ni'ima ne daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya mana za mu rika karyatawa nan dai babu aya ta gaba sai Allah ya ce
متكئين على رفرف قرد وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله سبحانه وتعالى يقول متكئين على رفرف خضر وأبقري مثال فبأي آلاء ربكما تكذبان معنى متكئين سنا شنجده على رفرف أكون وسط شنفدون جدا الجنة ko akan gadajensu amma gadan an lullube shi da irin yanzu gadajen mu ma dakunan ba ana sa wani zani a lulluba katiban ba kuma to shine ake kaya maka ala rafrafin ga shimfidan sannan kuma a ƙara sa wani zani haka ko wani mayafi aka rufe gadan wa abqariyin nisan wannan abqariyin nisan din malamai sun yi maganganu da yawa akai wasu malamai suna ganin cewa wannan abqariyin din yana da alaka da saƙa ne na abin da aka shimfiɗa din wasu malamai suka ce a da aka ce abkariyin larabawa suna da wani tunani ne na cewa dukkanin wani abu wanda ya kece kwakwalwa na ɗan adam to ana ce ma wannan abin abkari to wannan abkari ɗin da alikaba ne wannan alikaba ɗin abkari to gari ne daga cikin sunayen garin aljanu sai a ce tunda wannan abin ya wuce kwakwalwa na ɗan adam ko ya wuce aiki irin na ɗan adam to sai a ce wannan abin daga garin aljanu yake shi ne kake gani suke amfani da wannan kalman idan aka samu mutum mai kaifin kwakwalwa sai da larabci sai suka ce masa abukari ma'ana mai baiwa mutum mai baiwa wanda ba irin ordinary mutane ba suna amfani da wannan kar wannan maganan wannan kalman a matsayin mutum mai ban mamaki ko mai ban mai baiwa da yawa sai a ce mai abkari ko yayi abin da ba kowa zai iya ba sai a jingina shi a ce zuwa a ce masa abkari ma'ana shi wannan daga garin aljanu yake shi yasa yake yin abubuwan da mutane ba za su iya ba to ala kulli halin dai muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqari lisan cewa wayannan mutanen ko wayannan mata na gidan aljanna suna shingide akan gadaje na gidan aljanna suna kuma wa abqari lisan sannan wayannan shimfidin da aka yi din daga guri ne wanda yake mafi tsada ko saka ne wanda yake babu kamar sa a ko ina sai dai a wannan gida na aljanna Allah sai ya ce fa bi ayi ala rabbiku ma tukadziban wani aya ne kowane ni'ima ne daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wataala yayi mana ko yayi muku mutane da aljanu za ku iya karyatawa lalle babu a aya ta gaba sai Allah ya ce
تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يشي tabarakat murabbika albarkatu na ubangijinka ya ɗaukaku albarkatu da sunaye na ubangijinka ya ɗaukaku wanda wannan ubangijin naka zil jalali ma'abocin baiwa ne wal ikram da karamci to tilla ya riga ya gama bayani yanzu kaga mutane sun gano wane ne Allah wane ne kuma ar-rahman tunda dama daga tambaya guda ɗaya ne wa idza qila hum muslimu lir-rahman qalu wa man rahman wane ne ar-rahman din sai Allah ya ce to ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan ash-shamsu wal-qamaru fi husban wash-shajaru wan-najmu wash-shajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan alla tadagaw bil mizan wa aqimul wazna bil qist har zuwa nan wurin da ya gama karanto ni'imomin da ya tanadan ma waɗanda suka bisa a duniya ga abin da za su mora a lahira sai ce kai tabarakas murabbika albarkatu da sunayen ubangijin nan naka dil jalali ma'abocin buwaya ma'abocin ɗaukaka wal ikram da karamci lalle sun tabbata ga wannan mahalicci ɗan wannan kuma ita ce ƙarshen sura ta ar-rahman za mu shiga sabuwar sura shine dan Allah subhanahu wataala tunda azumi ya riga ya fara rabawa yanzu goma mammari ta fara tsare ko a daidai nan wurin ake tsayawa sai a yi tambaya tambayan ba sai ka ba da ansa ba ka ba kanka ansa a cikin zuciyanka ko tunda gobe za a ɗauki na nawa gobe za a ɗauki na goma haka ne to wai daga kwana ɗayan nan zuwa goman nan ko zuwa taran nan da aka yi gobe goma menene ka cimma a cikin wannan wata na Ramadana wanda da ka mutu yanzu kake sa ran Allah zai iya saka aljanna banda azumin da kai wani aiki ne kai na a zo a gani a cikin watan tunda da yin sauran kwana ashirin kwana ashirin din nan sai mai tsawon rai kai da ka rayu kaga wannan goman farkon daga fara ramadana zuwa yau tara zuwa gobe goma me ka cimma na dagewa da bauta zuwa ga Allahnka wanda yanzu kana mutuwa wannan abin da kai daga farkon wata zuwa yau Allah zai ce maka shiga aljanna an yafe maka tunda dai yanzu ga shiga ji ni'imomi da Allah subhanahu wataala ya ajiye ka ba kanka ansa in babu to yan uwa mu ƙara dagewa mu duba mu gani menene zamu yi dan mu ƙara samun wannan garaba da Allah subhanahu wataala yake da ita a cikin wannan wata ta sura ta farko sura ta gaba kai afwan Allah subhanahu wataala yana fara ta da cewa suratul waqi'ati maqiyatun wa hatisi'un wa tisi'una aya na'am bismillahir rahmanir rahim idza waqa'atil waqi'a ليس لوقعتها كاذبة كافرة وافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا
ما شاء الله wannan sura Allah subhanahu wata'ala ya ambaci waƙi'a a cikinta saboda haka malamai sai suka sa mata koko sai addinin musulunci ya sa mata suna suratul waƙi'a wannan sura ta waƙi'a ɗin malaman ƙira'a malaman ƙira'a sun samu saɓani akan yawan ayoyinta wasu daga cikin malamai an tafi ne akan cewa suran makiya ce ko da dai akwai wasu ayoyi a ciki wanda su ba makiya ba ne su madaniya ne za mu yi magana a kansu wannan suran ita ce ta arba'in da shida a cikin jerin gwanan surori da suka zo a cikin alkur'ani a wurin inda jabir da zai wannan sura ta waƙi'a ta sauka ne bayan saukan suratu taha sannan wannan suran ta sauka kafin kuma saukan suratu shu'ara'i wannan suran wasu malamai kamar misali malaman Madina da malaman Makka da malaman Sham sun tafi akan cewa yawan ayoyinta 99 ne a inda mutanen Basra suka tafi akan cewa yawan ayoyin wannan suran 97 ne malaman Kufa sun tafi akan cewa yawan ayoyin wannan suran 96 ne wannan surar da kake ji ana cewa idza waqa'atil waqi'a to ta tattara abubuwa mabambanta juna wani malami yana cewa kamar yadda masruf yake cewa man arada an ya'lama naba al-awwalina wala kirina wa naba ahlil janna wa naba ahlin nari wa naba ahlid dunya wa naba ko wa naba ahlil akhirati falyaqra suratul waqi'a ma'ana malamin nan mai suna masruf yake cewa duk wanda yake so ya samu labarin mutanen farko da Allah subhanahu wata'ala ya fara halittarsu ko ko yana son ya san labarin mutanen ƙarshe kai ka zo ƙarshen duniya ne yanzu baka zo ba kana son ka samu labarin yaya ƴan ƙarshen duniya za su kwashe sannan wanda yake so ya samu labarin mutanen aljanna yaya ƴan aljanna in sun shiga aljanna za su kwashe ƴan wuta in sun shiga wuta yaya za su kwashe mutanen duniya ƴan sharholiya wanda babu abin da suka sani sai sa duniya a gaba kana son ka samu labarin su to ka karanta wannan sura mutanen lahira wanda babu abin da suka mai da hankali sai lahiran su yaya za a yi su haɗu da ubangijin su lami lafiya lau malam ya ce ka karanta wannan sura ta waƙiya me yasa domin ita wannan suran tana da wasu abubuwa da ta sa a gaba su ne abubuwan da take so ta cimma su Allah subhanahu wata'ala yake so ka ji ka kiyaye waɗanne abubuwa ne malam yace na farko tazkiru tazkiru biyawmil qiyama tunatarwa ga ranar lahira wata haqiqu wuqu'ihi da kuma tabbacin sai ya faru zuwan lahira tashin alkiyama dole ne wannan sai ya zo babu wani carbi da zaka ja ka ce Allah kar ai tashin kiyama ko akwai ne zaka ja wani tarbi ka ce wani Allah tashin kiyama kar ai Allah kar ai tashin kiyama zai yi ina shi yasa ma Allah ya fara sura da cewa idza waqa'atil waqi'a cewa ba makawa ne sai ta faru Hausawa ma da suka ga girman kalma in wani abu ya faru sai ya ce waqi'ar kaza eh waqi'a kaza waqi'a kaza ana nufin afkuwa na kaza ke to abu na farko da suran take jan hankalin mutane cewa su lura ba tunatarwa ga tashin alkiyama cewa tashin alkiyaman nan dole ne sai ya faru in ka ga ba a yi tashin kiyama ba to baka mutu ba amma matukar ka mutu to kiyaman ka ta tsaya da ka mutu kiyaman ka ta tsaya ka san an kasa kiyama gida biyu ne akwai karamar kiyama akwai babbar kiyama karamar kiyama shine da na mutu to kiyama na ta tsaya da ka mutu an ramma kiyama ka ta tsaya su saura su kai mu karama ce babban kuma da an busa kaho fa idza nufika fi suri nafqatun wahida ana busawa sau daya kowa da kowa zai mutu babu wani wanda zai kai wani makabarta kowa zai fadi wani yana titi zai fadi wani yana kasuwa zai fadi wani yana bayi zai fadi wani yana sallah zai fadi haka nan kowa zai mutu sai an ɗau shekara kamar dubu arba'in ana zubar da ruwan sama kuma duk jikin mutane ya gama zagonyewa dan Allah sai ya kara cewa a ƙara busa kahu shine tun mana suka fi ukra fa idahum qiyamun yanzu sai a ƙara busa wani kafan sai kowa kuma ya tashi ba riga a jikin shi kowa zai tashi yanda mamansa ta haife shi to haka zai tashi amma banda wasu mutane wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ko Allah ya fi mu sako na biyu na suran da take dauke da shi shine abinda zai faru idan duniya ta zo ƙarshe idan duniya ta zo ƙarshe abubuwa kaza za su faru abubuwa kaza za su faru to wannan suran tana dauke da waɗannan alamomin cewa idan kaga kaza ya faru to yana daga cikin alaman duniya ta zo ƙarshe ai ma ba wannan suran ba ai kai ka fara karantawa tinki an ce fa akhbirni an an amaratiya ko ko an alamatiya fa akhbirni an amaratiya an talidal amata rabbata wa an tara al-kuffata al-urrata al-arata bi asha'in yatadawaluna fil bunyan sai daga cikin alamomin tashin alkiyama to shine an talidal amata rabbata na ƙasa ku yanga kenan ta rika ba uwar gijiyarta umarni ma'ana wanda yake ƙasa da kai yaranka shi zai rika gaya maka abu kuma dole kai ko dai yaron shagonka ko yaron da ka tsugunna ka haifa ko wanda kai ne ogan shi shi zai faɗa abu kuma dole kai yanzu ba shi muke ciki ba shugaban ƙasa ba duk wannan mukamin nashi da zai shirya zai je taro sai wani ɗan ƙaramin mutum kawai zai zai ce mai oga yau ba fita ba protocol officer nashi ba zai fita ba bai isa ba duk girman nan nashi protocol officer nasa jami'an tsaro sun san abin da nake magana a kai protocol officer nasa in ya zo ya ce oga yau ba fita ba to shi kenan babu laba babu batun cewa a tsaya menene ya faru hadari ne ko ruwa ne menene a mutane za su zanzafin da ne ko ba da ya zo da ya ce oga yau ba fita to shi kenan ya tabbata ba fita za a tsaya har masu kuɗi yanzu suna yin wannan abin za ka iya ganin kun kai ma wani gayyata kuna son ya zo muku taro ko ya ansa ya tabbatar muku zai zo har ma ya gaya ma abokananci zan je wurin taro na suwa ne kaza kaza kaza kaza kaza amma protocol officer nasa da ya zo ya kalla yanayin wurin sai ya ga wurin bai dace da halartar wannan ogan nashi ba zai buga masa waya kar ka zo wannan wurin ce yaya ya ce a ni ne na gaya ma shi kenan zai ce to shi kenan sai ya ce a ran ma wakilce ne kawai shi da ya zo shi kuma ran ma sai ya ce lalle lalle yalla bai ya so zuwa wannan wurin amma ana tsakiya da haka sai wani abun kuma ya bijiro protocol officer protocol officer zai iya ganin wannan wurin akwai kishiyanka a wurin kamar ni ina neman siyasa malam ma yana neman siyasa ni ban zo ba sai shi ya riga ni zuwa sai ya ce to wannan abokin hamayyan ka fa ya riga ya zo wurin kuma kamar mutanen wurin sun dan karkata kamar suna yin shi ba to gudun kar a zo a samu damuwa sai shi ɗayan sai hakura ba sai ya zo ba an gane ko kuma a yanayin yadda aka shirya wurin wurin bai yi daidai da tarban wannan babban mutumin ba misali bisa kaddarawa za ka buɗe gidan mai sai ka gayyato mai martaba sarkin garin nan sarkin jama'a sai ka ɗauko kujerar roba sai ka ajiye mai a wurin da zai zauna bayan shi sai ka sa wata tabarma haka don ta kara zafin rana zai zo protocol officer yana zuwa ya kalla yanayin wurin ya kalla ce wannan sun ɗauka mai anguwa ne zai zo ko mai anguwa ne zai zo za a sami kujerar roba ce to bari ya zo sai ya ce to wani ya wakilce shi to haka to sai ake gaya maka wasu ma yu'radu abin da zai faru a ƙarshen kiyama aha a ƙarshen duniya sannan suran tana ɗauke da siffofi na gidan aljanna suran tana ɗauke da siffofin wa'inda za su shiga gidan aljanna suran har ila yau tana ɗauke da siffofi na gidan wuta suran tana ɗauke da siffofi na wa'inda za su shiga wuta kuma Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare sannan har ila yau suran tana ɗauke da labarin sakamakon kowane aiki muka aikata in alheri alheri in ba alheri ba Allah ya tsare mu har ila yau wannan sura da kake ji ana ce mata idza waqa'atil waqi'a tana dauke da hujjoji da ke nuni akan karfi da kudura na Allah subhanahu wataala wannan sura da kake gani sannan wannan suran daga cikin karfin hujjanta na cewa Allah nan Allah ne shine ishara yadda Allah yake cire rai daga cikin dan adam ga ɗan uwansa suna zaune ko suna tsaye babu abin da za su iya yi ba shi bane Allah ya ce fa'iza balagatil ulqum wa antum hina idan tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi in kun walakin la tubsir Allah ya ce tambaye su su da suke wani giggiwa in an ce mutum ya ji tsoron Allah ma gobe kaga ya ƙara zuwa saban Allah tambaye shi wai yaya zai yi idan baban nan nashi yana rashin lafiya ga baban a kwance zai mutu garan nan yana israf za a cire ran waya ko na wanda wannan yaron zai iya yi ne babu idan baban naka mai kuɗi ne duk kuɗin shi akwai likitan da zai iya ɗaukowa ya hana baban nan mutuwa sirrin nasa ta ce to wannan ma tana nuni ne ga girma da buwaya na Allah ga ƴan uwan nan naka dukansu suna son ka amma babu abin da za su iya yi wajen karka mutu babu wannan abu malam ya ce to yadda Allah ya iya fitar da rai daga cikin ɗan adam ɗan uwansa suna ji suna gani babu abin da za su iya yi to yana nuni akan cewa kuma Allah nan mai iko ne akan ya iya tada wannan mutumin abu na ƙarshe da suranta kulle da shi ko take isar da sakonta da shi a kansa shine wannan alkur'anin lalle lalle daga wurin Allah yake domin da ba daga wurin Allah yake ba ba za a iya ɗauko wa'annan labaran ba tun daga farkon duniya har zuwa tsakiyar duniya har zuwa ƙarshen duniya har zuwa lahira har zuwa shiga aljanna da kuma wa'anda za a sa su a gidan wuta Allah ya tsare Malam Ikrama yace wannan sura lalle makiya ne a fahimtar ta Imam Jabir ma yace shi ma haka amma sai dai Abdullah ibn Abbas da Imam Qatada yace eh makiya ce amma akwai aya daya da ba a garin Makka ta sauka ba ta sauka ne ita a garin Madina wata aya ce shine fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa wataj'aluna rizqakum annakum tukazzibun yace wannan ayan ba a garin Makka ta sauka ba wannan ayan ta sauka ne a garin Madina mun ji malami na ɗaya ko wasu daga cikin malamai Imamu Kalbi ya ce a'a ayoyi kwara hudu ne ba a garin Makka suka sauka ba daga cikin wayannan ayoyin akwai faɗan Allah subhanahu wata'ala da yake cewa afa bi hadal hadisi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun sai wancan ayan sullatun minal wa sullatin minal yace wayannan ayoyin guda hudu to su ba a garin Makka suka sauka ba wayannan sun sauka ne a garin Madina kaga wancan sun fara sauka su biyun nan daban wayannan su biyun sun sauka su kuma daban su wayannan na karshe sunnatun minal awwalina wa sunnatun minal akhirin muminai ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka saukar masa da sunnatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin aka ce mutanen da suka gabata da yawa fa za su shiga aljanna wayanda suka zo a ƙarshen duniya su kuma kaɗan ne za su shiga aljanna kai sai hankalin musulmai ya tashi cewa mu ne ko bayan ƙarshen nan ba akwai damuwa manzon Allah akwai damuwa hankali ya tashi musulmai suka yi ta kuka Allah subhanahu wata'ala a can gaba da ya kawo siffofin yan aljanna ya kawo ya ƙara ya kawo ya ƙara ya kawo sai ce sullatun minal awwali wa sullatun minal akhiri yace da yawa daga cikin wa'anda suka bi annabawan da suka gabata za su shiga aljanna da yawa daga cikin al'umman da suka zo a ƙarshe su ma za su shiga aljanna ishara kan cewa lalle a madina ne wa'annan ayoyin suka sauka wa'annan guda biyu imam kurkabi yana faɗa yana cewa wayannan ayoyin wasu daga cikin su guda hudun da muka faɗa wasu ma sun sauka ne manzon Allah yana kan hanyar tafiyarsa daga garin Madina wannan suratul waqi'a din kamar yadda muka faɗa a baya wasu malamai sun tafi kan cewa tana da aya 99 shine qira'an warshi wasu malamai sun tafi kan cewa tana da ayoyi 97 kamar qira'an hafs kenan sannan wannan wannan suran idza waqa'atul waqi'a idan ka kalle ta gaba daya to tana da kalmomi 378 kalmomin da zaka samu a cikin suratul waqi'a 300 ne da 78 sannan wannan idza waqa'atul waqi'a din tana da harufa dai dai dai dai dai har 1700 da kwara uku Abdullahi bin Abbas yana fada yana cewa ya ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa, Man kara suratul waƙi'a kulla lailatin lam tusibuhu faqatan abadan. Ma'anar hadisan Abdullahi bin Abbas yake cewa, ko Abdullahi bin Mas'ud yake cewa, Ni da kunnuwana, na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa, Man kara suratul waƙi'a, duk wanda ya rika karanta suratu iza waƙa'atul waƙi'a, kulla lailatin kowane dare lam tusibhu faqatan abadan talauci ba zai taba samun shi ba har abada amma mutanen mu za su yi ne na mutanen mu ba za su yi sai daidai ko sai daidai masan Allah ya ce kana son ka rayu a cikin wadata da rufin asirin Allah to kullun dare kafin ka kwanta bacci ka karanta izawaka talauci ba zai same ka ba har abada kuma ka san annabi baya ƙarya ko sadiqul shi mai gaskiya ne abin gaskatawa da yawa daga cikin mutane sukan yi ma wannan lakanin wani irin fahimta a baibai wani sai sai an ina karanta izawakan har yanzu kuɗin bai zo ba waye ya gaya maka sai kai ne Allah zai ba kudin idan Allah ya ba yaranka bai baka ba dan Allah bai baka ba yanzu zan iya yin addu'a ne ta addu'a ne ta addu'a Allah kudi emergency la ilaha illallah ko haka samari suke cewa ko da dai wani bawan Allah ya ce bai kamata a rika ce ma Allah kudi emergency Allah ba abocin wasa bane ko to zaka iya roƙon Allah kana bukatan kudi cikin gaggawa ko cikin wannan yanayin da kake ciki Allah ya ce kwanta da hankalinka ai mun ansa mun ansa za je mu baka wanda zai ishe ka rufa asiri dai a tsallake wannan yanayin amma ainihin irin kuɗin da kake so miliyoyi to wannan kuma sai yaranka me yasa Allah ya riga ya sani daga cikin bayinsa akwai wanda idan ya ba su kuɗi a yanayin da suke ciki to sun yi ban kwana da Allah kuma ko ba haka ba akwai wanda bai yana zuwa masallaci ne don talaka ne shi ba da ya yi kuɗi za ka neme shi a masallaci ka rasa ko ba haka suke yi ba da ya yi kuɗi za ka ga ya canza masallaci wani ma masallacin ne zai daina zuwa in aka yi magana sai ya ce ai corona corona za sa ma corona ko ko ya ce maka a'a in yana zuwa masallaci duk talakawa ne za su ta roƙon shi ko ko abu na biyu ya ce maka shi ba zai je masallaci ba ne saboda a masallacin akwai abokin gwabzawa ke cewa ko abokin gwabzawan shi a sana'a ba zai je daga nan shi kenan sai kuma ya canza abokanai ku da kuka taso tare da shi ana ta gwagwarmaya a kwana a nan a tashi a nan a ci gyada a ci yalo ko ko ba wata ake yi ban ana ana cikin halin tashi ko har yanzu ina kallon wani aboki na ne an ramma ne yanzu kudin da Allah subhanahu wataala ya masa Allah kaɗai ya san yawan su ya bude wa mutane shi yasa ba a ganin ba a ganin laifin shi ba a ganin haushin sa ya bude wa matasa an kirga su sun fi ashirin shaguna sai ya bude ya sa kayan waya sai ya ce shiga nan ka rika lura da shagon don an samu riba sai a raba sauran kuma sai a raba amma komai kuma za a rubuta sannan akwai na'urori da ke daukan abubuwan da ke wakana a cikin shagon amma da wayanda aka yi ta gwagwarmaya haddan qur'ani aka yi tare aka ci gada aka ci yalo aka kwana sauro ya cicije mu duk yanzu ya canza mu gaba daya ya kama gaban shi sababbin abokanai ka san babban mutum ne yana daga cikin wayanda aka kama a cikin jirgin kasan nan ba barayi sun tsara jirgin kasa ba ko eh hanyar a Kaduna zuwa Abuja nan to yana daga cikin su ka san dai akwai damu to duk abokanan shi duk ya canza mu gaba daya so haka kuɗi yake to akwai wanda in ka gan shi yana bin Allah saboda yana cikin talauci da an ba shi kuɗin wani harin da yake yi sai ma ya bar addinin akwai wanda Allah subhanahu wataala ya riga ya sani in aka bar shi a cikin talauci to akwai damuwa akwai damuwa shi in aka bar shi a cikin talauci to ba zai ma bauta mu Allah ba Allah subhanahu wata'ala ya bashi ce gashi nan a kiyaye imanin shi sai a bashi so duka ba wanda Allah subhanahu wata'ala baya yi to sai mutum ya ce ya karanta iza wakan shi har yanzu bai ga kudin ba dan wa maganan Allah baya faduwa ba in kai kudin bai zo kanka ba ka waiga ka ga yaranka ya Allah zai yi da su ai daga cikin wayannan da kake gani masu kudi ne yanzu a garin nan da iyayensu ba su mallaki kashi ɗaya cikin kashi ukun dukiyar da suke yaran suke da shi yanzu ba ba su mallaka ba ko wani daga ciki ba iyayen nashi tumatir yake siyarwa wani daga ciki a baban nashi ma ɗan saƙon wani ne amma yanzu da wuya ka iya kallon fiskan wannan yaron ka ce babanka ɗan saƙon wani ne ba ba za ka iya ba ko ba haka ba ne a ba ma su ba iyayen nashi shi kanshi in ya zama mai kuɗi ka kalle shi ka ce wai ai kai escort ne sai sa kun da kama a banza wuce ko ba haka ba to abu na biyu kuma wannan arzikin da kake gani ana cewa duk wanda ya karanta izawaka ba zai mutu cikin talauci ba zai yi ma ana nufin ma ba za ka mutu ka shiga wuta bane domin kowane harafi kwara ɗaya ka karanta lada goma to kuma kullum kake yi kullum kullum yanzu gashi nan ƴan boko su buga dubu ɗaya da ɗari bakwai da ƙwara uku kowane harafi ɗaya yana da lada goma sai ka ce goma so dubu ɗaya da ɗari bakwai da uku ka ga nawa za ka samu in ka samu ka gaya mana mu mun yi gaba an lura ko a ya buga in ya samu sai ya gaya mana kawai ka gani so ɗaya nawa kenan ka samu Allah subhanahu wata'ala na dari biyu nawa malamin nan bai buga littafin nan da bai goma eh goma so dubu daya da dari bakwai da kwara uku dubu goma dubu goma da dari bakwai da nawa da uku ko da talatin da talatin to kowane rana idan ka karanta wannan izawakan yawan ladan da za a baka kenan ya tunaninka kullum kana karantawa kullum kana karantawa ai kana mutuwa sai dai a ce maka udkhuluha bi salamin aminin shiga aljanna kana mai cikin aminci an lura da wannan suran Allah subhanahu wataala ya fara ta ko kuma kafin nan ma tukunna wannan suran tana da alaka ko tana da kamanceceniya da suran da muka wuto a baya domin ita wannan sura da muka wuto a baya suratul rahman ta kunshi bayani kan ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala yayi wa mutane da aljanu haka ne ita kuma wannan suran ta kunshi bayani akan ambatan sakamako na ayyukan da kaɗan adam ya aikata na alheri ko na akasan alheri ta kunshi bayani akan sakamakon wanda ya yi imani da Allah da kuma wanda ya ƙayyata wancan sura da muka wuce ta fito da bayani akan rahama ta Allah ƙarara kowa ya gani ita kuma wancan suran ita wannan sura da za mu shiga yanzu tana bayani akan sakamakon duniyanka da kuma lahiranka sannan wannan sura da za mu shiga ɗan har ila yau tana ƙara bayani akan farfajiyan kiyama da kuma abin da zai faru kowane ɗaya daga cikinsu da suratul rahman da suratul waqi'a in ka hada su gaba daya kudin goro to suna bayani akan girman Allah da buwaya na Allah an lura wannan sai Allah subhanahu wataala yake faɗa kuma a ciki surar ta ar-rahman a ta idza waqa tana bayani akan yadda Allah yake ɗaukaka darajar bayinsa idan sun bi shi da yadda Allah yake wulakantar da waɗanda suka ki bin sa ta hanyar yi musu azaba ko dai a nan duniya ko kuma a lahira wannan sura da kake gani idza waqa Allah yana fara ta da cewa bismillahir rahmanir rahim idza waqa'atil waqi'a idan me afkuwa ta afku laysa li waqa'atiha kadhiba faruwan tashin kiyama to fa ba ƙarya bane khafidatun rafi'a tana kaskantar da wasu mutane ita tashin kiyaman ba tana kaskantar da wasu mutane shine khafida tana kaskantarwa tana wulakantarwa rafi'atun tana daukaka wasu kuma me yasa kai da ba kowa ba babanka ba kowa ba baku gaji kuɗi ba baku gaji ilimi ba baku gaji sarauta ba idan ka bi Allah a ranar lahira sai Allah ya ɗaukaka ka. Shi wanda ya gaji kuɗi ko ya gaji sarauta ko ya gaji mukami in yaki bin Allah a ranar lahira za mai jiniya? Eh? Ba maganar jiniya. Ka gani ko? To, kaga a duniya shi baban shi gwamna ne ko sarki ko shugaban kasa ko kansila ko ciyaman ko alhaji ko makamacin haka ko mai kuɗi to amma tallabe ba Allah ba ana zuwa lahira sai Allah ya kaskantar da shi da ni da kai da babanmu ba gwamna bane ba shugaban kasa ba ba kansila ba ba ba ba ba in muka bi Allah din sai Allah subhanahu wataala ya daukaka mu an gane shi ne ma'anan khafidatun rafi'a ita mai kaskantar da wasu ne a ranar lahira idza waqa din tashin kiyama kenan ai tana mai afwan to ita mai afwan tana kaskantar da wasu ranar lahira tana kuma ɗaukaka darajan wasu a ranar lahira Allah da wannan sai Allah subhanahu wataala ya ce a aya ta gaba idza rujjatil ardu rajja yanzu za a fara bayani akan tashin kiyama kaman zaka ce to Allah wai yaya wannan kiyaman za ta faru ne tillaka ce mai abkuwa idan ta abku abkuwan nan nata ba ƙarya bane tana daukakawa tana kaskantarwa sai Allah ya ce wannan zai faru ne idza rujjatil ardu rajja idan aka girgiza ƙasa girgizawa shine irin wancan suran da ka hada ce tun kana yaranka da Allah subhanahu wataala yake cewa idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qala al insanu يومئذ تحدث بأن ربك يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا shine Allah yake idza rujjatil ardu rajja idan muka girgiza kasa girgizawa gini komin karfin sa zai rugurgushi dutse komi tsawonsa komi girmansa Allah zai fitar da shi zai koma kamar leda da iska take dagawa a sama lokacin guguwa wannan dutsen da kake gani naka goro to yadda ka san iska ta daga leda haka zai zama fa za a rika yawo da shi haka kawai a sama sama idza rujatil ardu wa busatil jibalu Allah subhanahu wata'ala yace manya-manyan duwatsu da kake ganin su wasu za mu mayar da su dakkan dakka za su koma gari garin ma kaman fulawa in baka san garin fulawa ba tunda baka da kudi fulawa yayi tsada yanzu ka ga yadda toka take ai toka ba ta da tsada ko ba ai toka ba ta da tsada in ma ba ba a maka girki a gida ga tukuban mai tsire can in ya tashi ka je ka saba ka ci to yadda ka ga wannan tokan kana kamawa tana murmushewa to haka wayannan manya-manyan duwatsun wasu za a samar da su ba dakkan dakka kai ka san akwai akwai abin nan Allah subhanahu wataala yake fara ko wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا Allah ya ce larabawan garin makka da larabawan garin madina sun zo suna tambayanka me makoman wa'annan manya-manyan duwatsun su ma akwai wani abu da Allah zai musu ne Allah ya ce a dan adam ba akwai karfin hali shi ne Allah ya ce wa ya tsalu na ta'an jibali ya ce faƙul yan sifuha rabbi ka gaya musu Allah zai ciccire su ya rugurgu da su fayadharuha qa'an safsafa sai a zamar da su kamar irin kuran nan dai da kake gani irin na titta din nan ana sheshekawa haka yana fitar nan ko in ana shikan titta ba kana ganin wani abu yana haka ko kana shikan shinkafa ko wani abu dai haka ko sirbe za ga wani abu na fita to haka duk zuwa din za su zama kai dai magana ya ƙarfi daga da an ce dakkan dakka ko baka ko baka ji larabci ka san akwai rigima ne ko Allah wala fa kanat haba an mumbasa sai wayannan duwatsun su zamanto kaman kura abin daidaitawa yadda kaga kura in ana shika yana yawo ko yana dadin nan haka wayannan duwatsun Allah zai rugurugu da su su koma kaman garin filawa ko su koma kaman toka ana watsarwa kawai duk girman dutse Allah mun tuba Allah ka yafe mu makana ta ba an mun bassa sai Allah ya ce وكنتم أزواجا ثلاثة to za a fara muje ف- فأصحاب الميمنة daya ما أصحاب الميمنة Hmm.
وأصحاب المشأمة Hmm.
ما أصحاب المشأمة na'am والسابقون to rike wuta da
السابقون rike tana masha Allah Allah subhanahu wataala ya ce wa kuntum qira'an warshu wa kuntum qira'an hafsu azwajan salasa kaga yanzu mun fada an fara ba mu labarin yadda lahira za ta kasance sai Allah ya ce wa kuntum azwajan salasa idan aka je lahira to mutane za a kasa su zuwa gida uku ne shine ma'anan wa kuntum azwajan salasa su waye kashi na farko sai Allah subhanahu wataala ya ce fa ashabul yamin akwai ma'abuta dama ma ashabul yamini kai ko me ya sanar da kai wa'annan yan daman ko da Hausa kaji an ce wani na hannun daman sarki ne ka san ba matsayaci bane ko da Hausa kawai kaji an ce wani na hannun daman wani ne to wannan yana da isa a wurin wannan wanda aka faɗa ko to sai Allah subhanahu wataala ba da kansa yace a lahiran nan sai Allah yayi magana da irin yaran da mu muke ganewa an gane wannan ba wai dan Allah yana da hannun dama yana da hannun hagu ba a'a ba haka Allah yake shi Allah laysa kamis laysa kamislihi babu wani abu wanda yake kama da Allah to amma ai magana da mutane ta yadda za su iya ganewa an gane manzala sallallahu alaihi wasallama yana faɗa yana cewa shi Allah ba ma a cewa yana da hannun abu ko sai a ce dukansa dukan dama ne shi a wurin ma'ana duka Allah alheri yake yi duka Allah alheri yake har wanda kaga Allah ya sa shi a wuta to alheri Allah yake nufin shi da shi dama kayan shi ne ai ko kamar ba ramani ka je kasuwa ka suwa kaji guda nawa guda uku an gani ko wannan kajin guda uku idan ka kama ɗaya daga ciki ka yanka wani zai ce kayi mugunta me kai ka yanka don ka ci to amma ai ka kashe rai aron na ce ai Allah ne ya ce a ci sai ka kyale ɗaya sai ta yawo a tsakar gida ɗaya kuma ka ɗauka ka bayar da ita kyauta akwai wanda zai ce maka dan me akwai wanda zai ce dan me to yadda kaga irin wannan misalin haka halittun Allah suke a wurin Allah in ya ga dama ya sa wannan a aljanna ba wanda ya sai ce Allah dan me in ya ga dama ya kai wannan wuta ba wanda ya sai ce dan me in ya ga dama ya bar wannan a dutsen la'arabi ba wanda ya sai ce ma Allah dan me ukun sun fita ko ba su fita ba ba wanda zai ce ma Allah dan me dama nashi ne kai ya ma faɗa a Qur'ani ba ya ce fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'i yace wasu zan sa su a aljanna wala ubali ban kuma damu ba domin babu abin da za su rage ni da shi yace wasu kuma zan kai su gidan wuta ba zan cutu ba babu abin da za su rage ni da shi zaka ce to yaya za a yi ka gane kai dan wuta ne ko kai dan aljanna ne aka ce aikin da kake yi shine zai nuna maka haka idan kaga ka kuke akan aikin alheri to kai dan aljanna ne kaka daina in ka daina ka sauka daga kan layin yan aljanna kana son ka koma ina in kaga kana yin aikin ta'addanci ko mugun abu ko saban Allah to ba za a ce kai dan wuta bane kuma sannan rahama ta Allah ba za a ce kai dan wuta bane sai dai a ce kana aikata aiki irin na yan wuta in baka daina ba ka mutu shikenan to mutum ya kai wani aikata mai shi ya aikata ba kanshi shine wancan hadisin manzon Allah yake faɗa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli janna ɗaya daga cikin ku zai ta aiki irin na yan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nari fa yadkhulaha wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها wannan ya sha faruwa da mutane suna gani sai a ce wani ai babu tataccen dan iska irin shi in shaye shaye ne shine number 1 amma dab da zai mutu sati daya ko wata daya ko wata uku haka sai kai gugu kuma ya dawo masallaci ko kunan garin ba samu irin sai ya kusa mutuwa kawai sai ga kuma ya kama kanshi ya canza kwana ɗaya kwana biyu sati ɗaya kawai sai ya mutu sai ga mutane su ta mamaki kai kamar ya san zai mutu ya koma ya fara zuwa sallah to haka Allah yake nufi shi yasa Allah ya ja kunne na ya ja kunnansa cewa kar ka ga wani yana saban Allah ka ce wani dan wuta ne ina baka abin da ya faru ba zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum yana aikata aiki wanda ba daidai ba yana aikata aiki wanda kawai sai wani daga cikin mutanen nan sahabi ba sai ya ce aiwa ne dole ne ma in ya mutu sai ya shiga wuta kawai sai Allah ya aiko mala'ika a ce ma annabi Muhammadu Allah yana gaishe shi Allah yana yana gaishe da annabi Muhammadu ka annabin nan Allah yana san shi Allah bai aiko ana gaishe ka annabi sannan Allah ya ce a gaya maka annabi wai wane ne wannan yake jayayya da ni akan bawa na har yana cewa ma dole sai na sa shi a wuta wane ne wannan annabi ka gaya masa cewa shi din da ake cewa dole sai na sa shi a wuta na ma gabarta mai aljanna zan sashi ina jira ne yanzu ya mutu ya zo ya shiga aljanna shi kuma wancan da yake cewa dole ne wani sai ya shiga wuta saboda ya ga ya sha giya ko ya ga ya bi mata ko ya ga ya yi sata a gaya masa duk ayyukan da ya yi na lada gaba ɗaya Allah ya ce a gaya mai na rusa su kuma wuta zan sashi ana jiran shi ne shi ma ya mutu ya zo a sashi me yasa saboda a ƙara kasan wasu suna cewa akan tauya a- a- akan tauna aya don tsakuwa ma ta ji tsoro cewa kai don mene ana tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro cewa kai da ba kai sahabi ba kar ka yadda ka ga wani yana saban Allah ka ce dole sai ya shiga wuta kar kai dai ka shiru in ba za ka mai addu'a ba ka ce Allah ya shirye shi aka ce ka shiru shi ne wancan hadisin da ka haddace manzan Allah yake cewa azambu shu'umun shi zunubi shu'umin abu ne idan wane yana yi sai na rika la'antar shi na rika tsine masa maimakon na mai addu'a Allah ya shirye shi Allah ya ce mun yi alkawari na yi alkawari kafin kai da kake tsine mai ka mutu kai ma sai ka aikata irin wannan abu haka yake baruwa ko kaga ga dan waya ba da shaida ka gani kai a idanka to shikenan magana ya zo lalle lalle idan ka ga wani yana yin mugun abu baka mai addu'a ba karka tsine mai karka zagin sa Allah ya ce to kai din ma kafin ka mutu sai an jarabce ka da wannan abu sai an jarabce ka a nan Kaduna Allah ya ce mana akwai wasu matasa yan sharholiya ne sai su rika zuwa gidan mata an san gidan mata an gane gidan mata sai su rika zuwa akwai wani malami da sun dawo sai ta magana a kansu yana tsine musu ba su da albarka ba su da kaza ba su da kaza su dai ba kamar dama irin wayan yaran ba ruwan su kawai ya sun ma san yana yi ka san Allah ba a rena shi sai ga shi ma an kama shi sai ga shi ma an kama shi a gidan mata malami ne kowa ya san shi sai ga shi an kama shi a gidan ba dama kuma ya ce ya je wa'azi ne ba dama ba dama ya ce ya je wa'azi Ah, ko to haka Allah ya ce kai ka ji tsoron Allah kada ka ga wani yana saban Allah ko ka ga wata yarinya tana saban Allah ka rika tsine mata kana kwashe mata albarka kamar yadda aka ta yi a TikTok da Facebook kan wata yarinya ya Kano din nan da fita badala badalan nan mutane suke ta tsine mata suke ta kwashe mata albarka ka sani ita Allah na iya shiryanta kai kuma ya jarabce ka ko ya jarabci yarinyanka ya ga ya za ka yi ko kenan wasu abubuwan mu muke jawo ma kanmu ma rikita rikita kaga yarinyan wani ta lalace ta yashi addu'a Allah ya shirya mu an gani domin idan ka tsine mata to Allah zai iya rufa mata asiri daga baya ta zo ta yi aure kai kuma naka sai a jarabce ka ita ma yarinyan naka ta fara irin wannan rikita rikitar Allah ya ce mana sai Allah ya ce to a lahira mutane sun kaskashi uku fa ashabul maimanati ma ashabul yamin akwai yan barayin dama kai ko waye ya sanar da kai su wane ne yan wannan barayin daman Allah ta samu a ciki wa ashabul mash'amati Allah ya ce akwai kuma yan barayin hagu ma ashabul mash'amati kai ko me ya sanar da kai yan barayin hagu an gani ko malam ya ce su wayancan yan barayin daman su ne wanda za a ba su littafin su da hannun dama shi sa ka ce wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi duk wanda aka bashi littafin shi ranar lahira da hannun dama to wannan har bin mutane za ka ga yana yi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya to mu koma ɗayan wa amma man utiya kitabahu bi shimali fa yaqulu mene يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا ita muke nema ranar na aiki ko ita ne muke nema kaga Allah ku ita muke nema ranar nan Allah bai kawo mana ba mun gode Allah to wannan misalin idan baka gane shi ba shine Allah ya sanya wa ɗalibai duk ranar da aka yi jarabawa a makaranta ta boko ko ta islamiyya duk wanda ya ci jarabawa mai kyau da ya dawo yana kan hanyar dawowa sai ya ce aran ma an ba mu hutu yau na ma ci jarabawa kalla sai ya nuna maka kai na nawa ka zo ai na zo na ɗaya wallahi eh ka Allah ya albarka zaka ga yana jin daɗi ina jin daɗi Inda ɗan wani ba ka ɗan bashi.
har dan wani inda dan wani dawo ma ka bashi saboda ya ƙara dagewa in baban ne yace zai sai masa keke ko zai sai masa wani abu amma da ya faɗi daga can makaranta zai ɓoye yana dawowa gida an yi hutu eh an yi hutu to ina report card malaman mu ba ta nan dan Allah ba yan makaranta ba sa yin haka wanda daga can makarantar ma zai yaga report card din zai ya- zai yaga shi idan manyan dalibai ne yan jami'a ko kwaleji ko abin nan da an liga a bango mu a can makaranta muna cewa dodon bango dan ana liƙawa za ga sai mai karfin hali zai iya zuwa ya liƙa da an liƙa na za ga kowa ya dan tsantsaya tukunna ana nan ba san me za a gani ba. da ya je ya gani ya ci haba alhamdulillah irin karatun da nayi Allah ya rufa mun asiri amma yana leƙawa din nan sai ya ga F carry over babu abin da zai fito bakin sai ya ce dattarawa ne dattawa ne ya kayar da ni ba zai ce shi ne bai yi kokari ba sai ce lattara eh adamu ya kayar da ni inna lillahi wa inna ilaihi to irin haka ne wa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya wa amma man utiya kitabahu bi shimali kai a wani ayan fa cewa Allah wa amma man utiya kitabahu wara a zahari fa sawfa yad'u wa yasla إنه كان في أهله إنه ظن أن لن يؤمن. haka abin yake wa amma man utiya kitabahu wara azhari wanda ya karɓa littafinsa ta bayan baya domin a lahiran wayanda za su karɓa littafin kala kala ne akwai wanda ana zuwa za a watsa ne sama za a watsa littafin sama kowa ya kama shi kenan akwai wanda za a ba su hannu da hannu akwai wanda za a ba shi da hannun hagu akwai wanda ta baya ne za a bashi zai miko hannun zai karba ce da hannun hagu za a karba sai ya miko hannun hagun zai karba sai a lankwaso hannun a ƙara juyo shi sai a birma cikin nashi sai hannun ya bullo ta baya in ya bullo ta baya sannan sai a ɗaura masa littafin nasa a bayansa sannan ya ƙara jawowa ya fito da shi shine wa amma man uta kitabahu wara'a zahari fasaufa yad'u subura daga nan zai rika kira ma kansa wayyo wayyo Allah ya ce wa yasla sa'ira za a sanya shi a cikin wutar sa'ira me yasa innahu kana fi ahlihi masrura ya kasance a cikin iyalansa yana ta jin dadi ya manta da sauran bayin Allah har ma innahu zanna allan yahu har yana tunanin ma ai ma ba zai dawo wurin Allah ba tashin kiyama kan kai na Allah menene tashin kiyama ba wani tashin kiyama innahu zanna allan yahu bala inna rabbahu kana bihi basira Allah ya kakkale ya muna kallon da abin da yake muna kallo me muke kokarin faɗa nan wurin kai da kake da wadata a ramma wayannan makwabtan nan a ban gana almajiri ba bulbul din nan kana son ka ce sanyi ne ina godiyan Allah. to wannan wadatar da Allah ya yi maka makwabtan nan sai a kula da shi an gana abin da muke magana kan gana yi misali da an ramma ba na san na nuna ka ne dan na nuna ka ce na sa maka ido amma shi a ran matan da muna kusa kusa to yawwa kar ta san kar ko to hannunka mai sanda nake yi kai da kake da wadata wayannan makwabtan nan naka don Allah a zan kulawa da su saboda gudun irin wannan ranar Allah ya fi mana to yanzu mun faɗa guda biyu ko ba haka ba saura guda ɗaya to wannan guda ɗayan shine Allah subhanahu wa ta'ala an ce su uku ne ko ko ba haka harin lati hukuncin azwajan talata kun kasance ku gungu guda uku ne na daya ashabul yamini na biyu ashabul shimali na ukun su ne zamu karanta idan Allah ya kai mu gobe an lura idan Allah ya kai mu gobe shine zamu karanta Eh, ba- baba ya ko ba ga baba dan lokacin ya riga ya kai ka gani baba har ya wuce ko ba haka ba Allah ya kai mu in Allah ya kai mu gobe kana son ka ji suwaye cikon na ukun to mu haɗu insha Allah insha Allah in dai da rai da lafiya za mu ci gaba insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana wannan gari namu na kafancan Allah ya ƙara zauna mana da shi lafiya idan akwai mai tambaya ɗaya biyu sai mu ansa in babu za mu haƙura yan uwa za su ɗan yi haƙuri ba ma son mu rika wuce awa ɗayan saboda masu ɗauka da kuma sawa gidan rediyo ko wani abu makamancin haka in yana wuce a wannan abin ba zai bada abin da ake nema ba shine ka shine fa'idar Allah ya yafe mana wa alaikum salam wani yana dan wa yana tambaya kan menene hukuncin mutumin da idan aka ce masa yayi abu dan Allah in ka kara cewa dan annabi sai ce ba zai yi ba me hukuncin sa wannan mutumin bai kyauta ba wannan mutumin bai kyauta ba ai shi Allah ma madaukakin sarki yana yin abu ne dan Annabi Muhammad Allah ma yana yin abu ne dan Annabi Muhammad na san karatun zai ma mutum girma yace ya za a ce Allah yana yi dan Annabi Muhammad ko yanzu ba Allah bane yace walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimas sawami'u a wancan dai لهدم الصوامع ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعض لفسدت الارض ita ce ta biyu ko ka san daɗin zama da aramomi kenan sai ga suna zakulo maka da yawa a a kai ne aram mu ba aram ba gaskiya an lura ko Allah ya ce da ba duk mutane ma suna taimakon junansu ba da duniyan ta lalace an gani ko da ba din ɗayan ayan walaula da fa wallahi nasa fadahum bi ba'd lahuddi masawadu Allah yace da ba din kuna taimakon junan ku ba masallatan naku ma duk da an rubuta su to e ku e ku kenan ma ba ballantana annabi ko ballantana annabi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum shin ana azurta ku ana ba ku nasarori ne kuna tunanin ha kawai ai sai dan raunanan da ke cikin ku ne Allah yake yi muku wani hadisin ma aka ce da ba dan dabbobi ba da yara jarirai da basan laifi ba ai da tunan an tashi duniya ashe mun ci albarkacin wayancan ko ba mu ci albarka to ballantana annabi Muhammadu shi wannan bawan Allah da kaga an an ce masa dan annabi Muhammadu ya bayar ya ce ya hana to shi bai san annabi Muhammadu ba bai san annabi Muhammadu ba amma kai komin yaya ina zuwa kai komin yaya in an ce maka don Allah dan annabi kai tabbatar kayi tabbatar kayi matakar kana da daman da zaka iya yi an gane kai zaka sha mamaki Allah ya fi mana Allah ya fi mana dan darajar iyayen mutum wannan yana ƙara nuna rashin sanin kiman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rashin kiman manzon Allah Allah ya fi mana yanzu zaka iya haka kwata ka ce Allah dan kwatan nan da nayi Allah ka biya mun bukata ne sun yadda da wannan amma ba za ka ce dan annabi Muhammadu ba Allah ya an gani yanzu kwata ta kai kiman annabi Muhammadu dan Allah ka tsaya kalla irin wannan abu ko idan larabawa ko yahudawa kafin zuwan annabi kafin fa a haifi annabi muhammadu za su rika cewa Allah don annabi muhammadu ka ba mu nasara shi ne ya abin da za ka fasara ke na yi Allah don annabin da za ka turo a ƙarshen duniya a ƙarshen zamani ka ba mu nasara da rinjaye akan abokanan faɗanmu abokan gabanmu Allah kuma ya ce mun ba ku nasara kafin ma ba a haife shi kenan ya tunaninka in an haifi annabi Muhammad kai tawassuli da shi ya tunaninka bayan wafatin annabi Muhammad Allah dai ya ce mana Allah ya ce mana saboda haka dan uwa wayanda kake ganin suna yin wannan abin gaskiya su bincika imanin su akwai wani rauni kan abin da yake da alaka da girma na manzon Allah a zuciyarsu in har ba za ka ba mutum ba ka ce kai ba za ka ba shi ba amma kar ka ce dan ya ce wai dan annabi muhammadu ka ce wai ba za ka ba shi yanzu ba za ka ba shi dan annabi muhammad ya zo ya baka addinin musulunci ba da ba din zuwan annabi Muhammadin ba duk ba akan duwatsu zamu kasance ba ko ba haka ba ko ba kan duwatsu zamu kasance ba to zuwan annabi Muhammadin ba- har Allah sai da ya faɗa wannan yace wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa an kun minha da kuna dab da ku fada wuta kwazazzabo ramuka na wutar jahannama amma annabi Muhammad ya zo ya tsamo ku bayan ya tsamar da ku ya ba ku wannan addinin ya faɗa ƙa'ida ƙwara ɗaya ya ce ba ya buƙatar tukwici ko wani abu kulla as'alukum alayya ajaran illa almawaddata fil qurba ba na buƙatar komai na sakayya akan na kawo muku wannan addinin kawai abu ɗaya nake buƙata iyalai na ku girmama su ku mutunta su shike sai wani ya ce maka to tunda kana girmama iyalan manzon Allah nan kana girmama sahabbansa to yanzu ni kaman dan annabi Muhammadin da ya baka musulunci sai ka ce "Ah, shirka ne kuma dan Allah akwai hankali a nan to Allah ya fi mana su kuma Allah ya ganar da su mu ma ba wayan mu bane ko Allah ya ganar da mu gaba ɗaya. za mu je na gaba in akwai wani mai tambayan wa alaikumus salam maulana zaka ta biyu dai kawai a takaice sai ya miƙe shi kenan ya yi shi kenan ya yi wannan ai na fila ce wannan kawai za a yi sujada ne ko da dai wasu malaman suna ganin ai ma ba sai an masa sujadan ba an gane wannan to amma dai a yi sujadan tunda shine abin da mafi yawancin mutane suka fi sani in an yi ragi za a yi sujada in an yi ƙari za a yi sujada sai a yi dan kawai shi amma sallah ya yi daidai Allah ya fi mana wani tambayan wa alaikum salam alolan nashi dan wa yana tambaya mutum ne bayan yayi alola sai kare ya zo ya tattaba shi to yaya matsayin wannan alolan nashi alola tana nan domin a cikin abubuwan da muka karanta a littafai iyakan abin da ni na sani babu cewa idan kare ya taba mutum alula ya karye an gane wannan saboda haka abin da na sani alula yana nan alulan mutum bai karye ba Allah ya fi mana wa alaikumus salam na'am wace ciyar da su a'a ba yana dan ba wake ci hausa ne ba wake ciyar da su kawai shi ne nake magana kawai wake ciyar da su ba kai kake aika kudin abinci ba kai kake aikawa da kudin abinci kai kake ciyar da su mana kana ta ba shari'a wahala ne nan ko jama'a ko ba haka bane marayu ne baban ku ya rasu ya bar maka kai kake daukan ɗawainiyansu ba sa nan kusa da kai a nan garin kafantan suna can gida kai kake aikawa da kuɗi a yi cefa ne a sai hatsi a yi wannan da Allah wace ce da su yanzu a ina fa za ka ba mutumin da kake ciyarwa a ba a baya za a duba ne a ga wane ne mabukata a nan anguwan da kake ciki a nan kafancan din da kake a kai ba a nan kake ba nan kabancan za ka duba su waye masu rauni sai ka bayar in kuma abincin hatsin yana da yawa to sai a raba biyu sai a bayar da rabi a nan rabi kuma a aika da shi can za ka iya hangowa ga wasu can ba su da karfi a gida ka za ka a kai musu shi ke amma matakar abincin bai da yawa to nan ɗin da kake nan za ka fitar malam Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana wani tambaya to ina ganin shi kenan na'am alhamdulillah to alhamdulillah alhamdulillah Allah muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa daidai Allah ya bada lada wannan muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana wannan gari namu na kafancan Allah ya ƙara zaunan mana da shi lafiya jihar mu ta Kaduna da ƙasar mu tarayya Allah ya ƙara zaunan mana da su lafiya abubuwan da ke faruwa a yankin da jiha da ƙasa na rashin jin daɗi Allah ya ɗauke wannan hali na matsatsi da kunci na rayuwa Allah subhanahu wataala ya ɗauke dan abinci Allah subhanahu wataala ya karya shi da alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magaba mu gaba ɗaya da suka gabata Allah ya kiddada rahma a gare su wanda suka saura da mu da su Allah subhanahu wataala ya sa mu gama da duniya lafiya marasa lafiyan mu gida da asibiti da wanda suke dauke da shi a jikunansu Allah ya ba su lafiya masu lafiya cikin mu Allah ya kare mu da lafiya da abin da lafiya za ta ci zuri'o'in mu Allah subhanahu wataala ya kara sanya musu albarka wanda suke kan daidai Allah ya kara tabbatar mana da su wanda suke kan kuskure Allah subhanahu wataala ya shirya mana yan kasuwa ma'aikata yan kwangila almajirai manoma yan citta yan acaba yan gwangwan jami'an tsaro na farin kaya da bakin kaya kowa dai cikin sana'a su sake ki Allah subhanahu wataala ya kara masa albarka Allah ya ƙara buɗe abinda zai zo ya zamanto damuwa a rayuwarmu ko damuwa a zamantakewarmu da iyalanmu ko damuwa a cikin sana'o'inmu Allah ya ɗauke mana abin da ya gagare mu Allah ya gagare shi abin da ya gagare mu Allah ya gagare shi abin da ya fi ƙarfin mu Allah ya fi ƙarfinsa abin da ba za mu iya ba Allah ya iya mana don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم برحمتك الواسعة أمنا وقنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا والأمة المسلمين الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين